فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkanmu da sake halara a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin Akhta'ul Musallin littafi wallafar Sheikhul Allama Muhammad Siddiq Al-Minshawi rahimahullahu ta'ala mun saba wannan karatu a wannan masallaci na Usman ibn Affan da ke nan unguwar Matsango a cikin garin Azare, ƙaramar hukumar Katagun, jihar Bauchi, Najeriya. Yau muna almuru na goma sha uku ga watan Rajab, watan bakwai, hijira alif da ɗari hudu da arba'in da shida, wanda kuma ya zo daidai da goma sha uku ga watan ɗaya watan Januwari, miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar. Muna karatu a cikin babin da malam ya kulla don bayanin kurakuran da ake tafkawa wajen kama ruwa za mu tashi akan kuskure na tara alistin ja'u bil yamini kama ruwa da hannun dama wato wankewan shi ake nufi da alistin ja'u a nan ko wankewa da ruwa ko gogewa da dutse to ba a mubasharantan al'aura da hannun dama. Namiji baya kama al'aurarsa da hannun dama ya wanke yayin da ya fi tsari, ko ya sa hannun dama ya wanke duburarsa yayin da ya bayan gida, hakan nan mace ba ta sa hannunta na dama a gabanta ta wanke yayin da ta yi fitsari ko a duburarta ta wanke yayin da ta yi bayan gida. Allahumma illa wanda yake da hannu ɗaya, hannu ɗayan a yanke yake bashi da wani hannu sai dama, to wannan Allah maɗaukacin sarki zai masa ilhamin yadda zai yi, ya samu kansa a larura. Amma wadda Allah ya masa arzikin hannaye biyu, to hannayen nan guda biyu, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bambanta mana ayyukansu. Dama takan wakilci duk wani aiki na alheri ko na tsafta. ko na ƙayatarwa ko na karamci dama tana wakiltar wannan aikin sannan hagu yana wakiltar duk wani aiki da yake komawa zuwa ga sharri ko ƙazanta ko ƙasƙanci ko kuma wato wani abin da koma bayan to sai a gabatar da shi da hagu shi yasa abin da ya shafi wanke fitsari ko bayan gida face majina goge najasa ake yi da hannun hagu abin da ya shafi kuma ayyuka na tsarki ko ado kama daga abinan taje kai ci da sha wannan ana gabatar da ana gabatar da hannun dama to daga cikin ladubba na biyan bukata yayin da aka gama za a wanke ko za a goge to da hannun hagu ake mubasharantar wannan aikin ko da hannun dama zai yi aiki sai dai miƙowa idan wannan abin da za a yi amfani da shi ɗin wato abu ne da ake riƙasta a juyi ruwa kamar buta ko tiyo ko tiyo na matsa ruwa na bayan ɗaki to wannan hannun dama sai ya riƙi wannan hannun hagu kuma sai ya zama mai aikin wankewa idan kuma abin ya zama a buɗe yake to hannun dama shine mai ɗebowa sai ya zuba wa hannun hagu ko ya zuba a wajen wankewa hannun hagu kuma yana cuɗawa domin yana daga cikin kuskuren da malaman fiƙo suka ambata wajen wankewa idan mutum zai dinga karɓar ruwan ne akan hannunsa sannan kuma ya wanke to wannan kuskure idan ka karɓi ruwan akan hannunka sai ka je kuma sai ka wanke sai ka sake ɗagowa sai ka sake karɓar ruwa. To, akwai yiwuwar wannan ruwa na farko da ka kai ka wanke ɗin ya zama bai wadatar da wajen ba, sai hannun naka ya dawo da najasa. Sai ka sake zubawa akan najasar hannunka, kana zubawa ruwan ya sake zama najasa. Tunda najasa ce a hannunka ka zuba ka zuba mata ruwa. Idan tana da ƙarfin da za ta yi wa ruwan tasiri tunda ruwan iya zubin hannu ne, to kaga ya zama ruwan najasa. In ka kai shi ka wanke kaga Na'am, yawwa, to kaga an ɗauri kashi da igiya kenan. Don haka abin da ya kamata shine ka ɗora hannun a wajen wankewa, sai ka dinga zuba ruwan kuma, sai zama hannunka bai rabu da wajen wankewan ba, ruwa kuma yana zuba, yana wankewa da hannun naka da al'aurar gaba ɗaya tare suke ne, tare suke wankuwa. An gane ko? Almuhim daga cikin kurakuran da ake tafkawa, akwai alistin ja'u bil yamini wato kama ruwa da hannun dama wanke fitsari ko bayan gida da hannun dama kuskure ne naha sallallahu alaihi wasallama an zalika annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana aikata hakan tanzihan laha an mubasharatil akzari saboda tsarkake hannun dama din an mubasharatil akzari daga wato dafkakan ƙazanta, e, domin a tsarkake hannun dama daga dafkakan ƙazanta, da hannun nan da shi za ka ci abinci, kuma ka zo ka yaba shi cikin ƙazanta, ai ba ka karrama abincinka ba. Fa'an Abdurrahman bin Zaidin, ƙala, ƙila li Salmana, قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة أي كيف يتبرز فقال سلمان رضي الله عنه أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو ببول أو نستنجي باليمين عفوا na shiga karatu ban gaya wa ‘yan uwa ba mun ƙara samun arzikin tafa guda hamsin. kuma insha Allah da wasu a hanya. ta wanda bai samu ba kare ya fushi kar a yi runto kuma kar a yi doke-doke ko jayayya kan karɓar littafi insha Allah za a wadata kawai dai roƙon alfarma da nake a wajenku shine da Allah mu zama masu wadatuwa idan mutum ya karɓa to ya wadatu kar mutum in ya karɓa kuma in ya ga abin kamar a wadace ne sai ya ajiye a gida sai ya sake zuwa ce bashi sai a sake bashi sai ya ce wancan na maktaba sai ya sake karba sai ya dawo sai ya ce to ban karba na madan ba wannan kuskure ne mu zama masu wadatu ai mutum ya riga ya karba shi kenan ya fita a layi kuma sai bar waɗanda ba su samu gudun musu samu bayan Allah nan da suka shigo cikin wannan lamari suke raba mana littattafa Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi Allah ya biya muku naku bukatun na alkhairi duniya da lahira kuma Allah ya tara mu da ku a cikin lada mu kuma ubangiji Allah ta'ala ya sa wannan karatu da muke mai amfani ne a gare mu duniya da lahira to an tambayi Abdurrahman dan Zaidu yace an tambayi Salman al-Farisi qad allamakum nabiyyukum kull shay'in hatta al-qira'ata annabinku ya ya koyar da ku annabinku ya koyar da ku komai kulla shay'in komai hatta al-khira'ata har yadda ake bayan gida al-khira'a shi ake nufi da bayan gida al-gha'ib ba shine asalin sunansa ba al-gha'ib ai fat al-gha'ib yadda ake aka ga mana a makaranta shine sunan kashi ko shine al-gha'ib amma ba shine asalin sunansa ba saboda al-gha'ib suna ne da aka yi wa gurin saboda wato ɗabi'a ce da ta saba idan za a yi ta a nemi wani waje shiru wurin da yake shiru gefe a je a yi shi to sunan duk wani keɓantaccen wuri da yake da ƙarancin zirga-zirga shi ake cewa algha'itu to sai aka kamar mu dai a Hausa ake bayan gida in aka ce maka bayan gida in mutum ya ce ina jin bayan gida me za ka ɗauka eh yawwa to shine to hakikanin sunansa ne bayan gida? A'a, an sakaya ne saboda sai an zagaya ta baya, an saba sai an zagaya ta bayan gida a yi shi, sai aka sa masa sunan wajen. Alkhira'a, alkhira'a da kha, da kha, wato ha'u mai ɗugu, alkhira'a na, ba alkira'a ba, ba ƙafin ba. kha alkhira'atu bayan gida turoso annabin ku tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya koyar da ku hatta yanda ake tsugunawa ai bayan gida ai kaifa yutabarrazu shine ma'anar alkhira'a ai ta yanda ake wato ake ake ake ake yin bayan gida albarazu kuma bayan gida ne فقال سلمان رضي الله عنه sai Salman al-Farisi yace ajal yace kwarai haka ne ya koya mana komai eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu komai nahana an nastaqbil al-qiblata bi gha'itin aw bi bawl lalle ya hana mu mu fiskanci al-qibla bi gha'itin domin yin bayan gida, au bi baulin ko domin yin fitsari, au nastan jibil yamini ko kuma mu yi mu kama ruwa da hannun dama, eh, ko mu kama ruwa da hannun dama. Yawanci an saba cewa tsarki, na ina gudun kalmar tsarki saboda kana sabar mana wata al'ada, domin idan ana karatu a shari'a. karatun fiqhu idan aka ce tsarki idan aka ce tsarki ya wuce maganar wanke fitsari ko wanke bayan gida amma nan ci bahaushe ya ce maka tsarki to sai ka samu abin da yake nufi kenan wanke fitsari ko wanke bayan gida to sai nake gudun kalmar saboda kar wasu su dinga kaiwa fahimta su zuwa ga wannan ba koyaushe in muka ce tsarki zai zama hakan muke nufi ba sai sa ba na son amfani da kalmar a wannan wajen nakan ce kama ruwa an gane ko tun ana magana akan kama ruwa ne ya hana mu fuskantar alƙibla lokacin bayan gida ko lokacin fitsari ko kuma kama ruwa bilyamini da hannun dama annabi alaihi salatu wasallam ya hana qala nawawi kuma ku fahimta ba iya kama ruwa ba hatta rike gaba ga namiji maza gabansu yawanci wajen fitsari suka rike aiko suka rike to rike wannan gaban ba a yi da hannun dama annabi sulama ya hana rikewa da hannun dama da hannun hagu ake rikewa har a gama kuma da shi ake wankewa qala an-nawawi al-imam an-nawawi rahimahullah yace eh a cikin al-minhaj sharh muslim huwa min adab al-istinja'i wato yin hakan din yana daga ladabi na kammaruwa وقد أجمع العلماء على أنه نهى قوله عن السجاء باليمين وقد أجمع العلماء حقيقة ما لم يسني إجماعي على أنه أكن شيوا سأكربو تمنهي كو فأبدي بدي يوبا فذاك على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين نعم يا الله ala annahu nuhiya an listinja'i bil yamin malamai sun yi ijma'i akan cewa an yi hani an yi hanin kama ruwa da hannun dama thumma jamahiru ala annahu nahyu tanzihi sannan jamhurin malamai wato mafi rinjayen malamai su kuma sun tafi kan cewa nahyu tanzihin wannan hanin hani ne na karhanci shi ne nahayu tanzihi hani ne na karhanci hani ne na tsarkacewa wa adabin da ladabi la nahyu tahrimin ba hani na haramci ba kusa wajen malaman fiqhu akwai nahyu tanzihin akwai nahyu tahrimin nahyu tanzih wato hani ne don kyamar abu ba don wato ba don an tilasta a bari ba don a kyamatar da abu a tsarkake ka daga aukawa cikinsa a kyamatar da kai daga fadawa cikinsa wannan shi suke cewa karhanci duk abin da aka hana shi na hayutan zihin to ana nufin aikata shi makaruhi akwai kuma na hayuta harimi hani na haramci shi kuma hani na haramci shine abin da aka hane shi aikata shi kuma haramun ne bambancin abin da aikata shi makaruhi ne da abin da aikata shi haramun ne abin da aikata shi makaruhi ne idan mutum ya bar shi saboda Allah zai samu lada idan mutum ya ya aikata shi to babu laifi a kansa idan ba izgili da shari'a ko girman kai ne ya hana shi aikatawa ba an gane ko a ce mutum jahilci ne karancin sani ne sakaci ne mantuwa ce duk wannan za a ce ya aikata bakaruhi amma a ce mutum ya san manzon Allah ya hana amma saboda irgili da shari'a ko kuma saboda wato wato ganganci da ƙetare iyakar Allah maɗaukacin sarki to a wata wannan fuska ba za mu kalle shi a matsayin haramun ba ai gashi nan cin abinci da hannun dama a wajen jumhurin malamai ɗin ai mustahabbi ne ba wajibi ba ne ci da hagu makaruhi ne ba haramun ba ne amma gashi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce da wani yana ci da hagu ya ce ci da damanka sai ya ce ba zan iya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to kar Allah ya saka iya ko a wata fassara lasta ta'ata ba kuwa za ka iya ba tunda ya faɗi hakan ɗin ne wato don ganganci da ɗimbin umarni na annabi sallallahu alaihi wasallama da haka annabi alaihi salatu wasallam sai ya masa baki daga nan bai ƙara samun ikon ɗaga hannunsa na dama zuwa bakinsa ba to kaga abu ne da malamai suna masa kallon mustahabbi ne ba wajibi ba amma kuma da yake ya ƙi yinsa ne da wata manufa da za ta iya fusata ubangiji subhanahu wataala sai hakan ya zama uquba a gare shi aka shi makaruhi asali mutum ya aikata shi babu laifi a kansa in ya aikata makaruhi amma fa idan ya aikata shi ne ba da izgili ko da gangancin saba shari'a ba an gane ko shi kuma haramun shine abin da idan mutum ya aikata shi to ya cancanci a masa hukuma sai in ya tuba ko kuma ya dace da rahamar Allah maɗaukacin sarki Allah ya mashi afuwa amma in ba haka ba to haramun kai tsaye mai aikata ta ya cancanci ya cancanci azaba to shi yasa sai malam yace an yi ijma'i akan cewa an hana cewa an hana wanke fitsari ko bayan gida da hannun dama babu sabani tsakanin malamai shi yake nufi da an yi ijma'i ina aka samu sabani yanda aka samu sabani shine wajen tantance makaruhi ne ko haram ana aka samu sabani wasu suka ce makaruhi ne a kansa jamhurin malamai suke suka ce hanin hani ne na karhanci da ladabi ba hani ne na haramci ba wa zahaba ba'du ahli zahiri ila annahu haramun wasu kuma daga cikin ahlul zahir ahlul zahir wato mazhabar dawud zahiri wanda akanta al'allama babban malami masanin fiqhu wato da hadisi abinan ibn hazm ya rayu akan ta kuma ya bauta wa Allah madaukakin sarki akan wannan mazhaba kuma akan wannan mazhaba ya rubuce rubucensa na fiqhu da usul an gane ko kuma duk yadda ka same shi a rubutunsa to sai ka samu wani wato ɗanɗano na wannan mazhaba ta zahiriya an gane ko to masu tafiya akan wannan mazhaba suka ce haramun ne to da ai kaji an ce maza in an ce zahiriya kaji an ce zahiri ko zahiri ma'ana za ka yi saurin ganowa me yasa aka ce musu yan zahiriya eh saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ya hana kama ruwa da hannun dama ko ko ba ka ba kaga mai aiki da zahiri zai ce me zai ce haramun ne wanda kuma yake bibiyan waɗansu hanyoyi ya fidda hukunci ko ba ka shine zai shiga wani lungu ya ce to wannan dai ba za mu ɗauke shi haramun ba za mu ɗauke shi kaza za mu ɗauke shi kaza amma kuma sai ya bulla da kai wani wuri yana baka dalili amma mai aiki da zahiri zai ba zai bata kansa lokaci ba ba kwana kenan ko yawwa ba kwana ne zahiriya da haka ahlul zahir suka tafi akan cewa haramun ne wa ashara ila tahrimihi jama'atun min ashabina malan nawawi yace wasu malamai nan jama'atun da yake nufi malamai ba jama'ar jam'iyya ba jama'atun yana nufin malamai wasu malamai min ashabina daga cikin malamanmu na mazhaba nan kuma ashabuna yana nufin malaman mazhabar malikiya wasu malamai daga cikin malamanmu na mazhabar shafi'iyya gafarce ni imamu nawawi dan shafi'iyya ne wasu malamai daga cikin malamanmu na mazhabar shafi'iyya sun yi nuni ila tahrimihi akan haramtin suma suka ce kammaruwa da hannun dama haramun ne sun yi tarayya da zahiriya kenan malam yace wala ta'wila ala isharatihim amma ba wata madogara akan ishararsu isharar da suka yi akan haramcin ba ta da wata madogara ne ta'wil at-ta'wil al-i'timad ba ba at-ta'wil na na ainun ba na alhamza ba at-ta'wil na alhamza shine fassara tafsiri at-ta'wil wannan kuma al-i'timad babu wata madogara wato abinda suke ishara zuwa gare shi ba madogara kuma shi ba abun mai ba abun dogara bane ba ba abun dogara bane kuskure na goma al-istinja'u bil azmi war raji'i wal awraq al maktuba kuskure na goma kama ruwa bil azmi da kashi war raji'i da kuma turoso bushashen kashi wal auraqil maktuba da kuma takaddu da aka yi musu rubutu wannan wajen istijmari kenan ko idan mutum gogewa zai yi to kada ya goge da kashi tsari ya tsuguna ya yi fitsari sai ga wani ɗan dungulmin cinciya sai ya ɗauka sai ya ce hato sai ya goge da shi a'a ba a yi da kashi warraje'i haka ba a yi da busasshen kashi ga ɗan kashi haka ya bushe ya ɗauke shi kamar hoge ya gan shi kamar dutse ya goge ba a yi wal auraqil maktuba hakan nan takarda wacce take mai rubutu an ce takarda mai rubutu saboda a cire maka duk wani abu mai alfarma shi rubutun ko ba sunan Allah bane ko ba ayoyin alkur'ani bane to akwai rubutun da wato wato keta alfarma ne a ce za a yi ne a ce za a share bayan gida da shi keta alfarma ne a ce duk wani invitation ɗin aurenka wani ya ɗauka share kashi da shi tsakani da Allah eh ai za ka ce ya walakanta ka ko yawwa yukhti'u kathirun minan nas inda istikhdami ba'd al-awraq al-maktubati li izalati an-najasati da yawa daga cikin mutane malam yace suna kuskure inda istikhdami ba'd al-awraq al-maktuba yayin amfani da wasu takaddu masu rubutu li izalati najasati don kawar da najasa wa qad yakunu fiha min alfaz al-jalal ma fiha tayu kuma cikin takaddun a samu min alfaz al-jalal daga cikin lafuzza masu daraja ma fiha abinda ba a rasa ba wala yaktalifu tunani fi hurmati dalika mutum biyu ba za su yi saɓani ba wajen wato haramcin hakan ɗin eh ko wajen alfarmar hakan ɗin eh wajen haramcin haka ko alfarmar hakan ɗin kuma ya fi kama da abin da mala yake nufi kenan wato alfarmar hakan ɗin ko haramcin haka idan sunan Allah ne idan sunan Allah ne babu saɓani mutum biyu ba za su saɓani ba wajen haramcin haka ba wani musulmi na ƙwarai da zai ga halaccin a ɗauki takarda mai rubuce da sunan Allah ko ba ta alkur'ani ba ce ba a share bayan gida da ita ban ga akwai musulmin da zai yarda da halaccin haka ba za a ittifaki cewa in malam ya ce wala yaftalifu tunani yana nufin me yana nufin ba za a samu saɓani ba kwata kwata tsakanin musulmi akan haka idan kuma takarda ce mai wani rubutu na daban ba alkur'ani ba sunan Allah ba wani rubutu mai alfarma to za ka samu kusan duk wani mai hankali yana ganin alfarmar abu inda na baku misalin invitation inda za ka samu ana ana jayayya wani yana nuna ɓacin ransa an share kashi da invitation ɗinsa za ka ga gaskiyarsa ka ce ba kyauta masa ba ka baka labarin zai ce gaskiya ne baka kyauta ba ai bai kamata ba wa minhum man yastakhdimu al-azma war-raji' cikin mutane kuma akwai wanda yake amfani da al'azum kashi warraji'i da wato turoso wato bayan gida bushashe wa qannaha annabiyyu sallallahu alaihi wasallama hakika annabi tsira da amincin Allah subhanahu a gare shi kuma yayi hani fi hadisi Salman radiyallahu anhu cikin hadisin Salman al-Farisi da ya gabata wa an yastanji bi raji'in aw bi azmin هو أن يستنجى برجيع أو بعظم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana fiskantar alƙibla da bayan gida ko da fitsari ya hana ba ta baya kuma ya hana kama ruwa da hannun dama kuma ya hana an yustanja ya hana a kama ruwa bi raji'in da turoso au bi azmin ko da ƙashi malam yake wa qis ala hada kullama yadkhulu wa yandariju tahta zalika to kai kiyasi akan wannan wato ka kamanta ka kamanta akan wannan kullama yadkhulu wa yandariju tahta zalika duk abin da zai shiga ya kurda cikin haka yadkhulu da yandariju duk abu ɗaya ne duk abin da zai shiga karkashin haka ko ya shiga ƙarƙashin ƙashi ko ya shiga ƙarƙashin turoso, ko ya shiga ƙarƙashin takarda mai alfarma. Malam ya ce, To, ka buga misali da waɗannan abu guda uku, ka duk abin da zai iya shiga ƙarƙashin haka. To, malam sai ya kawo maka maganar nawawi da zai bayyana maka ƙiyasa. Kalan nawawi, Yahya ibn Sharaf, النووي رحمه الله تعالى يتي فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسة cikin wannan hadisi akwai hana kamma ruwa da najasa hana kamma ina ina ina za mu fahimci hana kamma ruwa da najasa yayin da aka hana kamawa da mai da busasshen da busasshen turoso wa nabbaha sallallahu alaihi wasallama bir raji'i annabi tsira da amincin Allah sabata a gare shi sai ya ja hankali da me ya buga misali da turoso ala jinsin najasi akan jinsin duk wani najasa kaga da aka ce turoso to ya hada duk wata najasa eh bushashen jini ko kuma wani macaccen tsuntsu ka ganshi a bushe eh ko kwado ka ganshi a bushe akan bola ka ce za ka ɗauka ka yi duk wani abin da zai zama najasa ne to shi kenan an gama maka da shi ba za a yi ba za a goge fitsari ko bayan gida da shi ba fa inna raji'a huwa raus domin abin da ake nufi da arraji'u shine arraus turoso wa amma al'azmu amma shi kuma kashi fa likaunihi ta'aman lil jinni saboda shi kuma abinci a shi kuma abinci ne na aljanu shi kashi annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa yace kun ga shi kashi abincin ƴan uwanku ne aljanu to bai kamata ka zo ka goge fitsari da shi ba shi suke gurgura eh shi suke gurgura ka zo ka goge fitsari ko ka goge bayan gida da shi wata rana muna tare da wani malami ya yi waya da aljanu a zaune suka yi waya da wata aljana na raɗuwanka to a nan cikin abin da suke tattaunawa suke magana a kai ta zo da wannan batun da take ce masa kwarai ce ai ba su da wani abinci mai daɗi irin ƙashi da ku ɗan adam kuke jefarwa yana mana daɗi sosai sosai kuwa bai ta faɗi abubuwa da yawa na duniyar aljanu wadda na jijji daga ciki wadda wadda wadda ya dace da wannan wurin a yanzu shine wannan sai maganar cewa mafi ne mafi can abincinsu mafi daddaɗan abincinsu ci ciki to kaga to dama annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa eh ce domin abincin ƴan uwanku ne aljanna to ka zo ka ɗauka kuma sai ka je ka goge kashi da shi ai kashin naka ba abinci bane a wajen ka ka ɓata musu yadda yake najasa a wajenka haka su ma a wajensu najasa ne ka je ka ɓata musu abinci sai yanzu aka kari gayan tuwanka za ka ji daɗi don haka falikaunihi ta'amal lil jinni saboda shi kashi abinci ne na aljanu fanabbaha sallallahu alaihi wasallama ala jami'il mat'umat don haka sai annabi tsira da amincin Allah su fata gare shi ya ja hankali akan dukkanin abinci dukkanin abinci kaga da yace kashi da ya hana kammaruwa da kashi sai yace domin abincin ƴan uwanku da aljanu kaga yayi ta'alilin dalili abincin aljanu ne to ma baluka da abincin mu shi kashi muna yi masa kallon abu ne mara amfani a yasashe sai aka ce mana kar mu yi saboda abincin aljanu ne to ina ga abin da abincinmu ne mu ka ce za ka yi tsarki da shi don haka dukkan jinsin abinci dukkan jinsin abinci ba a tsarki da shi ba ka tsugunawa da yar halawa aljihunka ka rasa dutse ka ɗauko ta ka ce za ka goge da halawa ka jefa tun da ka gaji da ci tana gaba za ka komai da ita ba ko biskit ba haram wa taltahiqu bihi al-muharramat ka ajza'i al-hayawan wa awrat kutub al-ilmi wa ghayr zalika sannan ta wannan bangaren kasancewar ƙashi abincin aljanu ne duk wani abinci ya shiga hannun mutane min babu aula sannan meye ya sa meye ya sa shi abinci ba za a share bayan gida ko fitsari da shi ba saboda alfarma an gane saboda alfarma za ka illar da ta sa illar da ta sa ba za a kama ruwa da abinci ba ita ce alfarma to dukkanin abubuwa masu alfarma sun shiga ƙarƙashin nan wa taltahiqu bihi muharramat da haka dukkan waɗansu abubuwa masu muhtaramat afwan wa taltahiqu bihi almuhtaramat afwan wajen karanta ana yi kuskure almuhtaramat dukkan abubuwa masu alfarma to za su za su shiga za su haɗu za su haɗe da ƙashi ta wane babi me zai haɗa su da kashi ta fuskar alfarma alfarma ne zai haɗa su saboda shi kashi abinci ne abinci kuma alfarma ce to duk wani mai alfarma zai shiga ka ajza'il hayawan kamar sassa sassan dabba sassa sassan jikin dabba eh ko da misali a ce a ce in kaga idan mushe ce kaga zai zai koma bangaren najasa ko idan kuma yanka ce zai shiga ɓangaren mai alfarma zai shiga ɓangaren alfarma wa aurati kutubil ilmi da kuma takaddu na littattafan ilimi takaddu na littattafan ilimi ko da ba alkur'ani ba to baka ganin takarda kawai sai ka ɗauka sai ka ko da kuwa wannan ilimin da boko aka rubuta shi duk sunansa ilimi saboda alfarma malam yace wa gairi zalika da makamantan haka kamar me kamar kuɗi kamar kuɗi malam ba ka karkacewa ka ɗauko ka ce ga wata tsohuwar ɗari biyar ko tsohuwar jaka saboda kai mai kuɗi yau saboda wadata ka ce za ka share bayan gida da shi ko wani ya fuloshin ɗin ɗari biyar biyar guda uku ya share su kawai ya share bayan gida kawai ya jefa a shadda kawai ya fuloshin sai me kuma dubu da ɗari biyar one five kuma me one five alfarma ko kana da shi alfarma ta ta tsare wannan abu don haka ba a gogewa da najasa ba a gogewa da abu mai alfarma na goma sha ɗaya alistin ja'u bi aƙalla min salasati a hajarin kama ruwa da ƙasa da dutse uku ruwan da zai kama ruwa da dutse to kada ya kama ruwa da ƙasa da dutse uku waradan nahyu an zalika fi hadisi salmana hani akan haka ya zo cikin hadisin salman al-farisi as-sabiq wanda ya gabata في قوله أو أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار دينا فقن كرنتر ودى النبي صلى الله عليه وسلم يا موسو في منزع الله صلى الله عليه وسلم يا هانا مفسكن كان القبلة كوبا تبايا lokacin fitsari ko bayan gida hakan nan ya hana mu kama ruwa da hannun dama hakan nan kuma ya hana mu kama ruwa da kashi ko da turoso hakan nan kuma ya hane mu kama ruwa da ƙasa da dutse uku da ƙasa da dutse uku an gane amma malaman fiqh suka ce idan bai samu dutse uku ba sai guda ɗaya to sai amfani da shi ta fiska uku a madadin dutse uku eh ta fiska uku a madadin dutse uku kar ya yi da guda ɗayan haka kawai dandala gefe ɗaya ya jefar ya tashi ya yi da guda ɗaya sau ɗaya kenan amma ya yi da guda ɗayan sau uku in har ya zama lama halata sai guda ɗaya ya samu kuskure na goma sha biyu adamu dalki yadihi ba'da listin ja'i bil ardi aw al ghasl bis sabun adamu dalki yadihi kuskuren na sha biyu rashin cuɗa hannunsa, wanke hannunsa, rashin wanke hannunsa ba da listin ja'i bayan kamma ruwan, bil ardi ko da ƙasa, awil gasli bis sabuni ko kuma wankewa da sabulu, da malam ya ce wa na hawihi da makamancinsa, saboda fasirar lai sabulu ba, abinda duk zai wanke hannu, abinda duk zai wanke hannu, ko da ƙasa, ko da sabulu ko makamancin sabulu. ko omo ne ko man corona ne duk abin da zai kawar da mai wannan abin da an gane to kuskure ne wasu suke yi wani in ya zo wani kuskuren da malam bai ambata ba mai kama da wannan babin yayin kama ruwa akwai bukatar ka wanke hannunka kafin kamawa ka wanke hannunka bayan kamawa kafin kama ruwa kafin hannunka ya taɓa al'aurarka in za ka wanke ka wanke shi ka sa ruwa ka wanke hannunka jiƙa shi ka wanke dattin da yake jiki da ƙazantar da ke jiki da wani barus da ke jiki da wata annakiya ka kawar kafin ka sa wa al'aurarka amma wasu haka suke ne sai ɗauka da gishirin da ke hannunsa na dauɗa sai sa al'aurarka kuma kuskure wani lokacin ma wani ya je ya taɓa wani ɗan rob ya manta ko ya taɓa wani mai mai iri mai zafin nan neurogetic ko ya taɓa barkono ko tattase logo ko me logo zafi ko kaga ya manta maimakon ya cuɗa hannun ya wanke ya rage wa abin kaifi kawai sai ya je ɗora al'aurarsa a zo a yi ta kwalala to hakan nan idan an gama malam yake ya turku ba'dun nasi dalka dalkal yadi almusta'mala na malam yake hakka a bracket ya turku ba'dun nasi wasu mutane suna barin dalkal yadi wato wanke hannu shine hakka gogewa ko katsewa ne hakka gogewa wasu mutane suna barin wanke hannunsu ko goge shi almusta'mala fi izalatin najasati hannun da aka yi amfani da shi wajen kawar da najasa bitturabi ko dai wannan wato gogewar da ƙasa au bis sabuli ko kuma wannan wankewar da sabulu ko addalku bis sabun ko alhaqqu bil ard ko dai ya wanke da sabulu ko kuma ya goge da ƙasa ita ma ƙasa tana da tsarki in ya sa hannunsa ya goge ya wanke shi kenan ko da bai sa sabulu ba wa ma yaqumu maqamahuma da abin da zai iya tsayawa gurbin ƙasa ko gurbin mai sabulu mimma yu'addi ila ta'alluqir ra'ihati alkarihati biha wannan kuskuren na daga abin da yake jawo ila ta'alluqir ra'iha ratayuwar wani wari alkariha abin ki biha da wannan hannu yana iya jawo wato damfaruwar wari abin ki a wannan hannu sannan kuma wa ta'addil musallina minha da kuma cutuwar masu sallah daga wannan hannu. Kaga ɗoyi ya yi ɗoyi ko? Sun ya zo sai ya sa hannunsa wajen sujada, sai kuma ka sa hancinka jikin hannunsa ka yi sujada, ka dinga jin wani iri daga ina ne wannan. Kawai shi ne ya je shi ya je shi ya daɓa ya daɓura hannun a cikin najasa bai wanke ba. وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث يذر أبو هريرة رضي الله عنه قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور النبي تقلاد أمين تم الله سبتا قريش يا كسنشي إذا أتى الخلاء إذا زي زكوا باين جدا الخلاء مكيوي إذا زي جي مكيوي أتيته بماء نسينا زو مشي دروا fi saurin cikin wani ƙoƙo ina iminu hafin eh malam yace wato ƙoƙo ne ko kwano ne min nuhafin na tagulla shine sau au rikwatin ko kace rakwa ɗaya ne au rikwatin shine ina min jildi shi kuma kwano ne na fata to nakan zo mashi da kwanon ko kwanon tagulla kokon tagulla na kama ruwa ko kuma kokon fata kamar buta mu yanzu ana eh gora ce eh gora ko gorar tagulla ko gorar fata daga cikin abubuwan da suka saba amfani da shi a wancan lokacin kamar mu yanzu da roba ake galibi ko faskanja sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama ruwan thumma masaha yadahu ala al-ardi sannan kuma sai ya goge hannunsa a ƙasa sai ya goge hannunsa a ƙasa shine muhallin shahid din gane don haka kenan sunna ta baban qasim alaihi salatu wassalamu idan mutum ya kama ruwa ya gama to ya wanke hannunsa ko da sabulu ko da omo ko in a waje mai ƙasa ne ya sa ƙasa ya goge hannunsa. Kuskure na goma sha uku, a takhalli ai qada'ul hajati fi turuqi wal mawaridi wal zilli daga cikin kurakuran da ake tafkawa a takhalli biyan bukata shine a takhalli biyan bukata tsugunno ai qada'ul hajati gashi ma aburakat ya fassara maka shine at-takhalli biyan bukata fi turuqi akan hanyoyi hanyar wucewa lungun wucewa ko hanya yadda ake wucewa idan an zo wucewa za a dinga jin mai musamman garuruwa ko anguwanni masu kwararo-kwararo loko-loko wanda in an yi abin ko ba a taka ba warisu zai damu masu masu wucewa wannan shine asalin kan hanya lungu ne ko loko ne buga ce anguwa ce gashi nan nan tsuguna an yi abin in kana ganin dare ne sai kai gari zai waye a zo ana gani kudaje sun yanyame shi wani ma ya zo wucewa da daddaren ma kawai ji ya taka kaga ba daidai bane ba kwanan nan ban san a ina bane ba kawai ni dai na shiga mota sai na ta jin warin kashi na cikin mota ta na toki na soke glass sai na ta jin warin kashi ni kuma ban yi kashi ba na duba ko ina na duba na duba kansa na waiwaya baya ko da wani aljani a ciki ban sani ba ko wani yaro ya shiga ban sani ba na duba har kasan kujera ta baya ni ban ga kowa ba ban ga kowa amma warin kashi ya dame ni wannan abu ya ban mamaki na haƙura in ci tafiya a haka sai da na je da zan tsaya na tsaya na fito daga mota don Allah ashe takalmi na ne na samu wani ɗanyen kashi a wani waje ban san a ina ba ne na raba shi biyu don haka birki na da nake amfani da shi a motar gaba ɗaya na ɓata ka gani ba ina an samu kan hanya kan hanya Allah ya kyauta daga cikin kurakuran da ake tafkawa biyan bukata fi tsuruki a cikin hanyoyi wal mawaridi da kuma magudanan ruwa wa zilli da inuwoyi inuwa hada al-khatau yaqau fihi kathirun minan nas wannan kuskura malam yace da yawa daga cikin mutane suna fadawa cikin sa fatajidu annahum yataghawwatuna fi qari'ati at-tariqi sai ka samu fatajidu kaga kaman fanajidu ko ka rubuta fatajidu wannan shine al'adar larabawa fatajidu ba fanajidu ba fatajidu annahum yataghawwatuna fi qari'ati at-tariqi irin wannan kananun kurakuran ba daga mai littafi bane nuska ne wajen bugawa fatajidu annahum yataghawwatuna sai kaga sai kaga mutane suna bayan gida fi qari'ati at-tariqi a tsakiyar hanya qari'ah asalin kan hanya shine ƙari'a tsakiyar hanya wa mawaridin nasi da kuma guraren ruwa na mutane mawari guraren da mutane suke zuwa shan ruwa ko su da dabbobinsu gashi nan yayi bracket yace bi'ir aw makanin yatawadda'u fihi an-nasu min naharin wa ghayrihi 'ala al-ma'i bi'ir ko rijiya aw makan yatawadau fihi nasu ko wurin da mutane suke yin alwala min nahari kama daga ƙorama wa gairi da makamancin haka alal ma'i aka ruwa wanda yake da ruwa a wajen wajen ruwa wa dhillihim da kuma inuwoyinsu wa kadhalika fil juhuri hakan nan kuma daga cikin kurakuran da ake yi biyan bukata fil juhuri a cikin kogo kogo ko rami mutum ya ga wani ɗan su ƙullufi kawai shi kenan sai ya ɗauka cewa ga bari ya yi ana wa huwa sakanul jinni wannan wajen kuma matsugunin aljanu ne eh kogo da ramuka na jeji to za ka iya samu wuraren kwanciyar wuraren hutawa aljanu da zubuta yake sa ba a rasa wuraren da macizai da kuma mugayen mugayen halittu yasa daga cikin abin da zaka samu malaman fiqh suna hana biyan bukata a wajen akwai ramuka ko irin wannan irin wannan kogo din saboda zai yiwu ma kana cikin biyan bukatar ma a yawwa kaga abin ya fito ya zaka wani hannabiyu sallallahu alaihi wasallama an zalika annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi yayi hani ga hakan din fa an mu'ad bin jabal radiyallahu anhu mu'ad dan jabal radiyallahu anhu ya kawo hadisi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace ittaqul mala'ina salat ku nisanci guraren la'ana guda uku al mala'in ay mawadi'ul la'an mawadi'ul la'an wuraren la'ana ku nisanci wuraren da za ku ja kanku tsinuwa guda uku albaraza fil mawaridi yin bayan gida fil mawaridi a guraren hada-hada na ruwa bakin rijiya ko bakin bohol eh wurin da mutane suke ɗibar ruwa ko bakin kogi da ake ɗibar ruwa ko bakin rafi da ake kawo dabbobi suna shan ruwa almawari wa ƙari ata tsariƙi ku nesanci tsakiyar hanya wa zilla aka ku nesanci inuwa duk waɗannan wuraren suna jawo la'ana in an zo kan rijiya za a ja ruwa an ɗago igiya an zara ta ya kake gani mai zara wannan zirr kawai sai ji hannunsa kawai ya taɓe da kashi sai ce wadda wani abu Allah ne masa albarka ko ya taka ko ya ɗago gugar haka ya juye ruwan ya tashi ajiyewa kawai taɓaf kaga wannan ba ba kamata ba daɗin faɗa ma ba in ba dan karatu bane ba abin da ya ɗan da wannan zancen ko ba haka ba da tsakiyar hanya yadda za a zo ana taka ko ana jin wari duk sanda za a wuce duk mai wucewa sai ya kama hanci ba daidai ba da inuwa yadda mutane suke hutawa tsorawa ce ko wata ya tsamiya ce ko mangoro ko dalbejiya maina ana zama ana huta a sha kunu mai kunu tana kawa wajen kawai gaba ɗaya ranar ka haramta shan kunu a wajen wani ma daga nan fa shi kenan in kai garaje wani mai kyamai kyankyanin shi kenan ka raba shi da shan kunu a wajen kenan to hadisi ya zo daga Abu Huraira radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ittaqul la'anaini ittaqul la'anaini ku guji ku kiyayi la'anaini قالوا ومن لعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في, في طريق الناس أو في ظله yace ku nisanci tsinannu guda biyu la'an wadda ake yawan tsine masa wadda mai shan tsinuwa ku kiyaye su qalu suka ce ya ma'aikin Allah wa man la'anani ya ma'aikin Allah menene kuma wato la'anannu guda biyu ƙala sai yace alladhi yatakhalla fi tariqin nas wanda yake turoso yake bayan gida akan hanyar mutane aw fi dhillin ko in wasu eh ku kiyaye waɗannan to nan me ake nufi a kiyaye su ko a kiyaye irin aikin su a kiyaye irin aikin su abin nufi kenan a kiyaye irin aikin su قال الخطابي الإمام الخطابي في معالم السنن يتي اتقوا اللاعنين اللاعنين يريد الأمرين الجالبين للعن الحامل الحاملين الناس عليه والداعيين إليه اتقوا اللاعنين da aka ce ku nisanci masu la'ana guda biyu yuridu al'amraini yana nufin al'amuran nan guda biyu aljalibaini lilla'ani waɗanda suke jawo zagi abubuwa guda biyu masu jangwalo zagi alhamilaini nasa alaihi masu sa mutane fi tsinuwa adda'iyaini ilaihi masu jawowa zuwa ga rantsuwa wa zalika hakan kuma na faruwa ne annan man fa'alahuma ta yanda dukkan wanda ya aikata su lu'ina za a tsine masa wa shutima a zage shi lu'ina wa shutima idan ku kiyaye karka manta ka karanta shi la'ana ko shatama dukkan wanda ya aikata za a tsine masa kuma za a zage shi falamma sara sababan lizalika yayin da suka zama sababi da suke jawo tsinuwa da zagi udifa ilaihim alfi'la ko alfi'lu sai aka dingina musu aikin ma fa kana ka annahum la'inani sai suka zama kamar su ne masu la'ana suna tunda suna jawo la'ana wa qad yakunu la'inu aidan bi ma'na mal'un sannan ta yiwu kuma yana iya yiwuwa shi Allahin ɗin ya zama ma'anarsa al-mal'un inanne zai yiwu Allahin alfa'il bi ma'anar maf'ul ke sama da yake fa'il bi ma'ana maf'ul ya zo a wazanin fa'il la'in shi ne mai la'anar amma ma'anarsa kuma mal'un shi ake la'anar ittaqul la'inaini sai ya zama za ka iya fassara shi ku kiyayi tsinannu biyu wato ku kiyayi waɗanda ake tsine musu guda biyu zahirinsa ku kiyayi masu jan tsinuwa guda biyu ko ku kiyayi masu tsinuwa guda biyu amma kuma sai ya zama zai iya ɗaukan ma'anar maf'uli ku kiyayi waɗanda ake tsine musu guda biyu wal mula'inu ko wal mala'in wal mala'inu mawabi'ul la'an al mala'in kuma الملائن ده فتح الميم إيه. والملائن مواضع اللعن abinda ake nufi da mala'in sune guraren tsinuwa guraren tsinuwa eh taqul mala'ina salat guraren tsinuwa wal mawarid abinda ake nufi da al mawarid kuma turukul ma'i hanyoyin ruwa wa ahaduha maurida guda ɗaya mawarid jam'i ne plural ne eh wa ahaduha singular kuma guda ɗaya shine mai maurida maurida eh hanyar ruwa amma hakikanin abin da ake nufi da maurida ko maurid shine mai shine gurin shan ruwa wurin ban ruwa ko bakin rijiya ko bakin bohol ko sola ko rafi ko yadda dai aka saba zuwa aje a sha ruwa mutane da dabbobi a ɗebi ruwa a kai gida wannan shine mauri wadzillu huna yuradu bihi mustazallun nasi abinda ake nufi da inuwa a nan kuma mustazallun nasi wurin shan inuwar mutane ba kowace inuwa ba wurin shan inuwar mutane da aka yi hani biyan bukata a inuwa ba wai kowace inuwa ba wurin shan inuwar mutane mustazallun nasi wurin da mutane suke shan inuwa alladhi takhaduhu maqilan wurin da suka rike shi maqilan wato wurin rintsawa wa manakhan da hutawa maqil wurin kailula dan rintsa in rana ta yi ta yi zafi a dai inuwa a kwanta a ɗan rintsa shi ne ƙailula mana kuma wurin da mutum idan ya ɗauko kara ko ya ɗauko itace ko ya ɗauko ciyawa ko ya ɗauko tumbin da ya samu a gona ya zo ko akan dabbasa ya sauke ya huta kafin rana ta sanyi ya ƙara gaba shi ne mana wurin aje kaya yanzilunahu wanda suke sauka don hutawa ya abin ɗin ya zo da dabbarsa ya gurfanar da ita ta mai ta durƙusa a wajen ta kwanta ta huta shi ma ya kwanta ya huta to irin wannan inuwar ake magana ba kowace ba gane ko wai wani ya shawo ƙwaya sai ya je yana fitsari ya samu inuwar mangoro a cikin gari ya tsuguna yana fitsari to ne ce masa habawa ne in tsakani da Allah wurin da ake zama ake hutawa ka zo kana fitsari inuwa sai ya ce masa to in dare ya yi a ina zan yi in dare ya yi a ina zan yi inda an hana yi a inuwa ka gani eh yana da dare ko ina inuwa ne to kaga wannan karatun sai yake ce maka ba kowace inuwa bane dama balle hujja da dare yawwa walaysa walaysa kullu dhillin yahrumu alqu'ud lil haja tahtahu ba kowace inuwa ce yake haramta a tsugunna a biya bukata karkashin ta ba faqad qa'ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama li hajatihi domin ya tabbata annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya tsugunna dan bukatarsa tahta hayishin minan nakhli ƙarƙashin wato cunkoson inuwar dabino hayish shine wato tarin abu amma an fi gaya wa dabino tarin ganyen dabino ko bishiyoyin dabino dabinai haka ko biyu ko uku sun cunkusu a wuri ɗaya suka samar da inuwa hayish ne guda ɗaya idan ya yi tanka da yawa ta ba da inuwa sunansa haish annabi sallama ya tsuguna karkashin haishin minan nakhli wato inuwar dabino wal haishu la mahalata dhillu malam yace wato tarin tankar dabino kuma babu babu kokonto cewa me ba makawa cewa inuwa ce wa innama warada nahyu an zalika kadai hanin da yazo dangane da yin biyan bukata a inuwa fi dhilli a inuwa ya kunu ma'awallin nasi manzilan lahu idan inuwar ta zama makoma ce ga mutane manzilan lahum kuma masauki a gare su yayin hutawa to wannan ina ga insha Allah ta'ala za mu tsaya a kansa sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi akan kurakuran ai sabanin da malamai suka yi ko kurakuran da aka yi sabani akan su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan abin da nayi daidai abin da nayi kuskure kuma ubangiji Allah ya gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah ya nemi addu'a a yayarsa wancan satin kuma Allah madaukakin sarki ya sauke ta lafiya don haka yana godiya da addu'o'in da aka yi masa yana kuma fatan alheri sannan kuma yana ƙara roƙon tunda addu'a tana ci to a roƙa masa haddar alkur'ani a roƙa masa Allah madaukakin sarki ya masa arzikin kaifin hadda ta alkur'ani mai girma wannan na takaita abin da ya rubuta ne don ya tsawaita rubutu ita mai jego Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata lafiya kuma ya sa albarka cikin abin da aka samu kuma Allah ya sa ɗane mai amfani wa al'ummar musulunci ya sa mai tsawon kwana ne ya ba su ikon tarbiyya da ladabtarwa bisa turba ta sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya shirya mana dukkan zuriyar mu da jikokinmu a sannan kai kuma Allah maɗaukacin sarki ya maka arzikin haddar alkur'ani Allah ya sa kana cikin mahaddata kuma masu aiki da abin da suka haddace Allah ya maka arzikin hadda da tadabburi kuma ya sanya ka daga cikin bayin Allah makaranta alkur'ani da sauran ‘ya'yanmu da ƙannanmu da zuriyar da mu baki ɗaya me hukuncin yin fitsari a tsaye ko yin fitsari bayin tsarki ya ce ɗahara To, yin fitsari bayan tsarki dai mun yi karatu a kai wancan satin, a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ambata daga cikin abin da ke jawo azabar kabari shi ne mutum ya yi fitsari ya tashi ba tare da ya kammala ya wanke ba. Don mutum ya yi fitsari bai wanke ba ya tashi kuma hakan ya zama masa al'ada, to zai fuskanci azabar kabari bayan kwanciyarsa cikin kushewa Allah ya kiyaye. Ba ka haramun ne kuma kabira ce min irin zunub daga cikin manya-manyan zunubai dangane da kuma hukuncin yin fitsari a tsaye yin fitsari a tsaye asalinsa halal ne asalin yin fitsari a tsaye halal ne idan mutum ya samu kansa a wajen da idan ya fitsari a tsaye fitsarin ba zai fatse shi ba ba zai tsalle shi ba ba kuma za a kallo shi ba don ya yi fitsari a tsaye bai wa kowa laifi ba amma yi a tsugune idan har wurin da yake ba wuri ne na najasa ba sannan in ya tsuguna fitsarin ba zai fatse shi ba to yi a tsugune shi ya fi daraja saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ladabinsa kenan da kuma sunnarsa shine yi mai yi a tsugune za a iya sa rikodin ɗin kiran sallah daga waya a yi joyin da microphone a matsayin kiran sallah eh a aji ba za a iya a aji idan ana koyarwa don ajiyar da larabawa suke kiran sallah a koya amma ban da masallaci yawa ba za a iya a masallaci ba don mai yiwa yana nufin a masallaci ne za a iya sa a kunna kawai daga waya shi kenan sai mai kiran sallar waya kawai kira muku sallah a masallacinku a a lada ne yake ɗauka ita ce sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in haka ne limamin ma akwai shi a waya idan alkur'ani ya tsufa sosai takaddun sun yi filla-filla ya za a yi da shi shin binnewa za a yi ko ƙonawa da wuta misala to irin wannan saboda gudun kar a bashi ya ɗaiɗaita ya wulakanta a kasa kiyaye alfarmarsa tunda ba amfani za a ci gaba da shi a haka ba kuma galibi mutanenmu akwai sakaci ko da kai ka ka adana ka ajiye wata rana wadda ya gaje ka ba lallai ya adana irin adanawarka ba naka irin wannan a tattara shi a ƙona shi a binne tokarsa a tattara a ƙona a binne tokarsa eh wannan shine yafi zama in an yi haka insha Allah ta'ala an zauna lafiya kuma an kiyaye masa alfarmarsa Allah ta'ala ala wannan ga zamu dakata daga wannan gabar اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا وأيد بالحق أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وأعنهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصفك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله